بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddara wassa da amince wassa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar yau muna uku ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yi daidai da yau muna 29 ga watan goma shekara ta 2022 miladiya wannan shi ne darasinmu na takwas a cikin wannan littafi na sharhu mukaffirati dhunub wallafan malam shekul islam ibn taimiya wanda malama shekatu bintu muhammad alkasim ta yi masa sharhi allah ya saka musu da alkhairi gaba daya a satin da ya wuce mun karanta namba ta goma sha ɗaya da malama ta kawo a matsayin sharan fage wa littafi daga cikin abubuwan da suke tasiri ne ko kuma ukuba da Allah tabaraka wa ta'ala kan yi wa mutum idan ya doge akan zunubi idan mutum ya doge ya dage akan sabon Allah ya ci gaba da rayuwa bisa sabon Allah to malama tana kawo mana wasu abubuwa da Allah yakan yi masa a matsayin ukuba tun daga nan duniya gabanin kuma ya je ya samu ukuba mafi girma wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah ya tsare mu daga azaban duniya da lahira a satin da ya gabata mun karanta nan ba ta 11 shine ta'sirul umuri alal asi malama take ce mana duk mutumin da yake da dogewa wajen sabon Allah to ya kwanda sanin cewa duk wani al'amarin da ya sa a gaba to Allah sai ya tsananta masa wannan al'amarin duk abin da ya sa a gaba sai ya ji tsanani ya gaba zai iya ba gashi nan abu ne na alkhairi wanda zai amfani rayuwarsa amma sai Allah ya tsananta masa hanyar da zai biya samu wannan abin saboda ya dogi akan sabon Allah sai ya gagare wal iyadu billah Allah ka mana tsari za mu tashi kan lamba ta goma sha biyu shine qiswatul qalbi idan mutum ya doge akan sabon Allah to daga cikin abinda wato Allah yakan yi wa mutum shine zuciyarsa takan kekashi zuciyarsa tana bushewa zuciyarsa takan kandare ma'anar kekashewan zuciya a nan wajen shine zuciyar mutum ta kai matakin da ta bushe ta inda in an gaya masa Allah ya ce baya shiga zuciyarsa idan an yi masa wa'azi wa'azin baya ratsa zuciyarsa wa'azi baya shiga zuciyarsa saboda ya riga ya tasirantu da sabon Allah daga duk wa'azin da za a yi masa wannan wa'azin ba zai shiga zuciyarsa ba wannan wa'azin ba zai ratsa zuciyarsa ba to mutum ko yakan tuba ne ya janye daga sabon Allah in an yi masa wa'azi wa'azin ya ratsa zuciyarsa cikin abin da muka karanta a baya mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce innal abda idza adnaba dhanban manzo Allah yace idan bawa yayi wani zunubi nukitat fi qalbihi nuktatun sauda sai Allah ya sa ayi wani bakin dugu a zuciyarsa akan zuciyar sai ayi wani bakin digo fa in huwa taba wa naza'a suqila qalbuhu idan ya tuba ya janye daga wannan zunubin ya koma zuwa ga Allah to sai a wanke wannan zuciyar sai a wanke wannan bakin digon da aka yi akan zuciyar wa in zada zida fiha in ya sake komawa ya sake sabon Allah to sai a sake digawa hatta ta'aluwa qalbahu har sai wannan wato ainihin digo ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku har sai ta mamaye zuciyarsa gaba ɗaya sai ya zama zuciyar ta yi baƙaƙirin sai ce wa huwar ranun lazi zakar Allah ta'ala fi ƙaulihi wannan ita ce tsatsan da Allah ya ambata a cikin alkur'ani da ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a ha ka rabu da su kawai bari kawai abin da ya sa kaga kana ta musu wa'azi ba sa ji zunuban da suke yi ne ɗaya a can ɗaya a can ɗaya a can ya mamaye zukatan har ya zama tsatsa akan zukatan su daga kuka musu wazin ba za su ji ba daga daga cikin ukubal da Allah yake wa mutum shine qiswatul qalb shine zuciya kekashewar zuciya malama take cewa fa ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qaswatil qalbi ko qiswatul qalb wato babu wani bawa ba a taba yi ma bawa ukuba mafi girma ba sama da a mishi ukuba da ƙeƙashewar zuciya Allah bai taɓa yi mabawa ukuba mafi girma ba sama da a ce Allah ya masa wato ainihin ukuba da ƙeƙashewar zuciya walbu'di anillah da kuma wato nisan wato daga mafi girman ukuban da Allah yake mabawa shine kaswatul qalb ko qiswatul qalbi shine kekasewar zuciya wal bu'di anillah da kuma mutum wato nisantar da kai daga ubangiji mutum ya zama tsakanin shi da Allah akwai nisa mai tazara nisa mai tazara tsakaninka da Allah ba wai tsakanin inda kake zuwa Allah ba a tsakanin zuciyarka da dokokin Allah tsakanin zuciyarka da fadar Allah ya zama akwai nisa tazara mai yawa saboda sabon Allah Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa shine albu'du anillah Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa duk wata kofa ta samun rahamar Allah Allah ya toshe wa mutum wannan kofar faqad khuliqatin naru li'izabatil qulubil qasiya malama malama take cewa an halicci wutan jahannama ne ba don komai ba sai don saboda ta babbaka zukatan da suka kekashe zukatan da suka bushe amfanin halittar wutan jahannama kenan shine a jefa wa'annan zukatan a ciki saboda Allah ya faɗa mana cewa ita wuta yace narullahi almuqada allati tattali'u alal af'ida Allah yace ita wutan jahannama wuta ce wacce an riga an tanadar da ita an riga an tanade ta yace allati tattali'u alal af'ida wuta ce da da an jefa mutum inda take fara tunkara shine zuciya inda take fara konawa kenan dama abin da ya kekashe kenan ya bushe kenan ya kandare har ta kai ga mutum ya yi aikin zunubi ko shirka ko kafulcin da ya kawo shi wuta saboda haka da an jefa mutum a cikin wuta to inda take fara tunkara kenan zuciyarsa inda take fara tunkara kenan gobara a cikin zuciyarsa Allah kai mana tsari wa ab'adul qulubi anillahi alqalbil alqalbul qasi mafi nisan zuciya daga Allah kuwa ita ce zuciyar da ta kekashe zuciyar da tafi kowace zuciya nisa daga ubangiji ita ce kekasasshiyar zuciya busasshiyar zuciya wa idha qasal qalbu qahudatil ayn idan zuciya ta kekashe to idanu kuma su ma sukan kafe idanu su ma sukan kafe ta yadda idan mutum aka masa wa'azi idan zuciya ta karba to dole zaka ga alama a idanunsa ko da kuwa bai zub da hawaye ba amma zaka ga kalan idanunsa sun canza saboda zuciya ta karbi wa'azi to idan zuciya ta kekashe ta bushe to shi ma ido shi ma sai ya bushe ya kafe ya kafe ta yanda babu wani abun da zai tuna na azabar Allah wanda zai sa shi kuka wanda zai sa idanunsa su canza babu wannan fala ya ta'assaru bi nushin wala mau'izatin da haka da zuciyarsa da idanunsa ba za su taɓa tasirantuwa da wata nasiha ba ko wani wa'azi wa ma jaffati dumu'u illa li qasawati alqulubi wato hawaye ba su taɓa bushewa suka ƙandare daga idanun mutum ba sai ta sanadiyar ƙeƙashewar zuciya sai ta sanadiyar bushewar zuciya wa ma qasatil qulubu illa li kasratiz dhunub zukata kuma ba su taɓa ƙeƙashewa suka bushe ba sai in mutum ya tasirantu da yawan sabon Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al haqq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alaihim al amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah ta'ala yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah Allah yace wai shin lokaci bai yi ba ga masu imani zukatansu su dawo su rusuna su firgita saboda tuna Allah saboda ambaton Allah lokaci bai yi ba kowa ya dawo zuwa ga Allah wa ma nazala min alhaq da abinda Allah ya saukar na gaskiya shine alqur'ani Allah sai ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kar fa su zama irin waɗanda aka ba su littafi a baya yahudu da nasara fa tala alaihimul amad da aka samu tsawon lokaci suka yi watsi da littafin Allah suka koma saba ma Allah gadan gadan faƙasat kulubuhum sai zukatan suka bushe zukatan suka ƙiƙashi wa kathirun minhum fasiqun da yawan su suka zama fasikai sun tasirantu da saban Allah da fasikanci sai zukatan suka bushe suka koma irin yahudawa da Allah ya ce thumma qasat qulubuhum min thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa qaswatul qalb Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce zukatanku sai suka bushe daga bayan haka sai suka zama wato kaman duwatsu ko kuma ma suka fi duwatsu ke kashewa Allah ya mana tsari da bushewar zuciya wa qad haddara ahlul ilmi min qaswatil qalbi haqiqa malamai ma'abota ilimi sun ja hankalinmu sun gargade mu cewa mu yi taka tsantsan da kekashewar zuciya mu kiyayi bushewar zuciya wa ahsanu fi wasfid dawa'i hakanan suka dage suka kyautata wajen siffanta to in mutum zuciyarsa ta bushe to meye magani domin bushewar zuciya cuta ce to famaddawa menene magani qala al-imam ahmad lamma su'ila al-imam ahmad lokacin da aka tambaye shi Allah ya masa rahama aka ce masa bimatalinul qulubu da mai zukata suke wato sanyi da mai zukata suke taushi mai ke sa zuciya ta yi laushi ƙwala sai ce bi aklil halal shine mutum ya lizimci cin halal ya zama duk abin da yake mu'amala da shi halal ne to wannan shi dai sa zuciyarsa ta yi laushi wannan shi dai tausasa masa zuciyarsa amma muddin matukar yana mu'amala da haram ta kowane bangare to zuciyarsa za ta bushe zuciyarsa za ta ƙeƙashe saboda ita haram gaba ɗaya Allah ya cire mata albarka kwata-kwata da farkonta da tsakiyanta da ƙarshenta duka babu albarka a ciki mai mu'amala da ita ma ba albarka a ciki babu albarka a tattare da shi babu albarka a tattare da shi to shi yasa mafi girman haɗarin haramun shine idan mutum ya yi addu'a Allah ba zai karɓa ba tun mai cin haram mai mu'amala da haram in yi addu'a Allah ba zai karba ba kai ko wanda yi addu'a Allah bai karba ba yana addu'a Allah baya karba yana ƙara nesa da Allah dole zuciyarsa za ta bushe dole zuciyarsa za ta kekashe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce Allah maɗaukakin sarki ya umarci muminai da irin umarnin da ya ma manzanni yayma umalni manzanni umalni yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim yace ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa sannan ku aikata kyawawan ayyuka saboda ina ganin duk ina ina wato da ilimi ina da sani akan duk abin da kuke aikatawa wannan umarni ne zuwa ga manzanni cewa ku ci halal ku ci halal sannan ku yi aiki sai kuma ya umarci mu'mine su ma sai ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun yace ya ku mu'minai ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta ku sannan ku gode ma Allah inda gaske Allah kada kuke bauta muwa manzanni ku ci halal mu'minai kuma ku ci halal annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci wani mutum yutilu safar yayi tafiya mai tsawo ash'ath akbar gaba ɗaya jikinsa yayi ƙura gashin kansa gaba ɗaya ya ci kurkuɗe yayi ƙura ya muddu yadayhi ila sama yana ɗaga hannunsa zuwa sama yana cewa ya rab ya rab ya rab duka waɗannan matakai guda hudu kowanne mataki ne da Allah ke amsa addu'a idan mutum yana kan halin tafiya manzo Allah ya faɗa mana cewa daga cikin addu'an da suke mustajaba akwai du'aul musafir in mutum yana halin tafiya in ya daga hannu ya ce ya Allah yi min kaza Allah yana amsa masa albarkacin tafiyan da yake yi sannan na biyu in mutum ya shiga cikin wani irin yanayi ya zama abin tausayi to in yi addu'a Allah yana amsa masa amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard al-mudarr sannan na uku in mutum ya zo addu'a sai ya koma zuwa ga Allah ya ɗaga hannunsa sama ɗaga hannu da ya zuwa sama Allah yana amsa masa sannan na hudu mutum ya zo addu'a ya fara kiran Allah da ya rob ya rob ya rob wannan sunan kansan Allah ya amsa addu'a daga shi wannan mutumin ya cika wa'annan gaba ɗaya wa'annan abubuwa hudun gaba ɗaya amma ya samu matsala wa mat'amuhu haram abincin da yake ci haram ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa haram ne wa ghudhiya bil haram an gina gangan jikinsa da haramun kaga wannan dai ko mutum bai ji larabci bai ji ana ta lissafa haram haram haram ai ya san akwai tashin hankali da haka sai manzo Allah ya ce to wannan mutumin fa anna yustajabula ta yaya Allah zai amsa masa wato ma kamar ma abun mamaki ne ma a ce mutum ya ci haram ya sha haram ya gina jikinsa da haramun sannan kuma bayan ya ci haram mab'amuhu haram mashrabuhu haram ya sha haram malbusuhu haram ya sa haram ghudhiya bil haram an gina gangan jikinsa tun yana yaro da haramun aka gina shi wai manzo Allah ma mamaki yake ta yaya ma wai mutum ya cika wa'annan kuma wani ya zo yana addu'a to ta yaya Allah zai amsa masa ta yaya Allah zai amsa masa daga duk wanda yake son zuciyarsa ta yi laushi kar ta bushe to ya lizinci cin halal ya nisanci cin haramun wannan kuma ka'ida ce ko gida ne ka kai haram ko gida ne ka ci da iyalanka da haramun to wallahi ka rubuta ka ajiye cewa tsakaninka da iyalanka matanka da 'ya'yanka sai dai bacin rai amma babu kwanciyar hankali babu kwanciyar hankali saboda haramun ya shiga cikin jinin jikinsu Allah kuma ya cire haram albarka shi yasa magabata malamai suka ce idan mutum zai fita daga gida matansa takan yi masa wasiya takan ce masa ya haza ittaqilla takan ce masa ya kai mijina wani ka ji tsoron Allah duk abin da zaka kawo ka tabbata halal ne fa inna nasbiru ala al-ju' wala nasbiru ala harri jahannam saboda za mu iya yin haƙuri da yunwan duniya muna mutuwa za ta ƙare amma zafin wutan jahannama wallahi ba za mu iya jurewa ba da haka ka ji tsoron Allah kar ka kawo mana haramu ka ji tsoron Allah kar ka kawo mana haram wannan wasiyan da mata ke wa mazajen su kenan in za su fita daga gida kaga wata kuma kan dama ba ruwanta kawai ka nemo kawai halal ne ko haram ne wancan can ta matse maka Allah ya kiyaye وقال ابن القيم ابن القيم رحمه الله yake cewa alqalbu yamrudu kama yamrudu albadan zuciya tana rashin lafiya kamar yadda gangan jiki yake rashin lafiya yanda ka san kai na ciwo ciki na ciwo ak mutun yakan yi zazzabi to haka zuciya ma takan yi zazzabi zuciya ma takan yi ciwo wa shifa'uhu fi tauba maganin zazzabin zuciya maganin rashin lafiyan zuciya shine tuba komawa zuwa ga Allah janyewa daga zunubi shine tuba kenan komawa zuwa ga Allah wa yasdaqu kama tasdaqul mir'atu yanda ka san miro madubi yana tsagewa yayi crack to haka zuciya ma takan yi takan tsatsage wajila'uhu adh-dhikru magani na wannan tsagewar zuciyar abin da za ka sa masa super glue ɗin da za ka sa ka haɗa su waje ɗaya su koma daidai shine yawan zikiri yawan ambaton Allah allazina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taquma innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani zukatansu kuma suna samun natsuwa ne in an ambaci Allah sai ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah zukata ke samun natsuwa a wani waje yace innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun a suratul anfal a wani wajen yace alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salah wa mimma razaqnahum yunfiqun a suratul hajj daga kun ga anan yace jila'uhu shi kuma Allah yace idza zikrallahu wajilat qulubuhum shi kuma ibn al-qayyim yace jila'uhu az-zikr maganin zuciya warakan zuciya shine yawan ambaton Allah wa ya'ra kama ta'ar kama ya'ra al-jism yanda ka san gangan jikin mutum yakan ji tsirara mutum in ya cire tufafin da yake jikinsa zai zama tsindir zai zama tsirara to haka ya ce haka zuciya ma takan yi tsaraici amma wa zinatuhu attaqwa adon zuciya tufafin zuciya ado shine tsoron Allah ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya ku ƴaƴan adam mun saukar muku da wani irin tufafin da zai rufe muku tsaraicinku kuma ku yi ado da shi sai ce amma ku sani wali ba su takawa zalika khair tufan tsoron Allah shine mafi alkhairin tufafi kai mu kai makanka tufa da tufan tsoron Allah wani malami ke cewa idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya idan mutum bai da tufafin tsoron Allah to koda ka gan shi ya sa shadda ya sa jamfa ya sa kaya mai kyau to tsirara yake yawo وخير لباس من إطاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا نعم يتي ويجوع ويظمأ كما يجوع ويظمأ البدن يند كسن جكنك ككن جيوا كما ككن جكشروا تهك زوتيا ما تنا يموا تنا كشروا وطعامه وشرابه المعرفة والتوكل والإنابة abincin zuciya ruwan zuciya shine sanin Allah al-ma'rifa sanin Allah ka san waye ubangijinka na biyu wattawakkul ka kuma dogara ga Allah ka koma zuwa ga Allah sannan na uku wal inaba ka dawo ka koma zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsaru fa iyyaka wal ghaflata amman ja'ala li hayatika ajala mala ibn al-qayyim yace ka shedinka a hirdinka karka kuskura karabkana gabarin wanda ya sa ma rayuwarka ajali shine Allah karka kuskura wani abu ya raba ka da Allah ka gafala ka bar Allah ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur Allah ya ce ya ku mutane alkawarin Allah gaskiya ce za a mutu kuma za a yi tashin kiyama za a shiga kabari za a shiga wuta za a shiga aljanna da haka falata gurrannakumul hayatud duniya kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku ta rabkanar da ku ta raba ku da Allah wala ya gurrannakum billahi al-gharur kar ku bari mai rudi ya ruɗe ku ya raba ku da ubangijinku da haka fa iyyaka wal ghafla amman ja'ala li hayatika ajala wa li ayyamika wa anfasika amada ka shedinka karka kuskura karafkana daga ubangijin da ya sa ma kwanakinka da numfashinka adadi ya sanya musu iya tazaran kwanakin da za ka yi shine amad nisa iya nisan da za ka yi yawan numfashinka allah ya riga ya kidan cewa za ka yi numfashi guda kaza za ka yi numfashi guda kaza ran da na ƙarshenka ya ƙare to shi kenan kana shaƙa kana shaƙa kana shaƙa kana shaƙa da ka shaƙi na ƙarshe shi kenan sai a ƙwace sai a ɗauke to ya ƙare kenan wani ba zai sha naka ba kai ba za ka shaƙi na wani ba kwanakinka Allah ya rubuta maka ga iya kwanakin da za ka yi iya yawan juma'an da za ka yi a duniya iya yawan asabar ɗin da za ka yi a duniya iya lahadinka iya kwanan duka Allah ya riga ya rubuta da haka wata juma'an ta zo tana zuwa to juma'anka na ƙarshe kenan wata asabar ɗin asabar ɗinka ta ƙarshe kenan wani lahadin ya zo lahadinka na ƙarshe kenan shi yasa za ka ga kwanakinmu yadda ka san suna wurga mu ne ma junansu suna caɓewa an gama juma'a to juma'an ta cicibe ka ne ta wulla ma asabar lahadi asabar ta cilla ma lahadi lahadi wata rana idan wata rana ta cilla to babu abin da zai caɓe ka sai kabari ta haka da an wulga ka sai dai ka ji ana a toshe can a toshe can a kwaba kasa a nemo ganye a kawo katako shikenan kuma yanzu naka ya kare saboda haka wannan ubangijin da ya sa maka ajali cewa ga ran da zaka mutu ga numfashinka na ƙarshe karkarab kana game da shi karkarab kana wa an ma siwahu buddun shi kuma Allah duk wani abin da ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to kana da zaɓi kana da daman karabu da shi wala budda lahu minhu kai kuma ba yanda za ka yi karabu da Allah baka da zaɓi dole ne ka bi Allah duk wani abin da ba waɗannan ba mutuwa duk wani abin da ba mutuwa ba to yana da zaɓi ko menene in dai ba mutuwa bane yana da zaɓi in dai ba mutuwa bane sallan ma ai sai ka riga maka yi sallan in ka ce ba za ka yi ba shikenan sai dai ka jira mutuwa mutuwa kuma babu zaɓi ne ba kai za ka mutum ba ma kashe ka za a yi ɗaukar ranka za a yi ɗaukar ranka za a yi Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru Allah shike karbar rayukanka shike shike karbar rayukanmu ta hanyar wa ta hanyar malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un da haka kai baka da zabi in dai mutuwa ne baka da zabi to shine malai yake cewa karkarab kana daga Allah nan da ya sa ma kwanakinka ajali sannan ya sa ma numfashinka da kwanakinka da rayuwarka ya sa musu iya tazara iya lokaci ya sa musu adadi karkarab kana sannan duk wani wanda ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba yana da substitute amma Allah ba da substitute duk wani wanda ba Allah ba ana iya musanya shi da wani abu uwa takan haifi ɗa kuma ta mutu kuma wani shayar wata ta shayar da ɗan kuma ya girma ya rayu kasantuwar uwarsa ta mutu ba shi ya hana shi ya rayu zama babban mutum ba uba yakan haifi ɗa kuma ya mutu kuma wani ya kula da ɗan kuma har ɗan ya taso ya rayu da haka komai ana iya canzawa komai ana iya canzawa ana iya samun substitute ana iya samun wanda zai tsaya a madadin wani mutum yakan auri matarsa ya ga ba za ta iya masa abin da yake bukata ba ya sake ta ya auri wata ko kuma ya karo mata wani ya karo mata wata mace takan auri miji in ta ga ba za ta iya zama ba ta nemi a raba auren kuma a raba kuma ta auro wani ya tsaya a madadinsa wannan duka ana iya yin haka amma Allah Allah shi ne wanda bayi da substitute ba a musanya shi da kowa babu wanda ya isa ya tsaya a madadin ubangiji saboda haka karka yadda wanda kana iya canza shi jaraba ka da Allah karka yadda wanda wani yana iya tsayuwa a madadinsa ya raba ka da Allah da babu mai iya tsayuwa a madadinsa da haka wannan abu na goma sha biyu kenan sannan sai abu na ƙarshe na sha uku a wannan ɓangaren shine malama ta ce daga cikin illan sabon Allah shine at-ta'arrudu li sakhatir rabbi wa ghadabi duk mutumin da yake yawan sabon Allah to yana bujirar da kansa ne zuwa ga fushin Allah ta yi fushin Allah yake yana Allah nuna ka sai da fushinka yana so ya sai fushin Allah yana so ya sai ukubar Allah faman asa wa adbara an rabbihi wa maulahu duk wanda ya saba ma Allah kuma ya juya baya ya bijire ma Allah kuma majibincinsa ubangijinsa faqad arrada nafsahu lil azab to wannan ya bijirar da kansa zuwa ga azaban Allah ne ulaika alladhina ishtaraw al hayata ad-dunya bil akhirah ulaika alladhina ishtaraw al azab ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum ala an-nar qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله تعالى يتي ومن يعص الله ورسوله duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya saba ma Allah ya saba wa manzan Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah ya ketare dokokin Allah da gangan Allah ya ce yudkhilhu narin Allah zai shigar da shi wata wuta wutan jahannama sannan bayan ya shiga wutan nan khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin wutan nan sannan bayan haka walahu azabun muhin yana da kuma wata azaba ta wulakanci duk wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ketare dokokin Allah ya ketare iyakokin Allah Allah ya ce karka tsallake ya tsallake wa inna li kulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu Allah ya ce ga haram karka ketare ya ketare wannan red lines ne ba a crossing ɗinsu amma shi yayi karfin zuciya ya ketare jan layin da Allah ya zana to wannan yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi wuta laka duk mai dagewa akan sabon Allah mai yawan sabon Allah to yana tambaya ne nawa ne tikitin wutan jahannama zai saya sannan kuma yana da azaba mai daɗi malama ta ce wa tazdadu al'uqubatu idza kanat an ilmin qad dhukkira bihi al'abd idan ya zama bawa ya saba ma Allah ne bisa sani ko ya karanta ko kuma an masa wa'azi an ja kunnensa ya sani cewa Allah baya son kaza Allah baya son ƙarya Allah baya son zina baya son mazinata baya son kaza baya son kaza amma duk da haka ya ƙetare iyakan Allah ya danne ya san Allah baya so kuma ya aikata to ukubar tana karuwa ne akan wanda bai sani ba wanda bai sani ba wanda bai sani ba wanda bai sani nan mafa mu kiyaye in an ce wanda ya san kaza haram ne ba wai lallai sai wanda zai iya jin aya ya fassara ba a wanda an masa wa'azi an ja kunnensa an mai wa'azi ko da shi bai iya ja ya fassara ba amma an ja an fassara masa an masa wa'azi an ja hankalinsa ya fahimci cewa kaza haramun ne Allah baya so amma ya aikata to wannan azabansa tana karuwa sama da wanda bai sani ba qala ta'ala Allah ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci sama da wanda aka masa wa'azi da ayoyin Ubangijinsa, amma duk da haka ya kau da kai, ya bijiri, ya juya baya ma ayoyin Allah. Allah ya ce, Inna minal mujirimi na muntaƙimuna. Allah ya ce, waɗannan mujiriman irin waɗannan da za a musu wa'azi, su san Allah baya su amma su aikata, Allah ya ce, Wallahi za mu ɗauki fansa a kansu. Inna minal mujirimi na muntaƙimun. Allah ya ce, za mu ɗau fansa a kansu. za mu ɗau fansa a kansu abinda suka yi na dokokin Allah da aka karanta musu suka danne suka taka Allah ya ce wallahi za mu ɗau fansa a kansu za mu rama za mu rama shi sa Allah ta'ala ya ce wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce duk wanda ya kauda kai game da dokokina ya bijire ma ayoyina to ya sani na farko fa inna lahu ma'ishatan banka zai rayu a duniya rayuwa cikin kunci zai rayu cikin kunci na biyu wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce ranar tashin alkiyama kuma za mu tashe shi a matsayin makahu zai tashi a makahu gashi ranar kiyama kuma duhu aka sauke duhu ne iya haskenka iya abin da zaka gani wani baya gani da hasken wani wannan bayi gani da hasken wani kowa haskensa zai fice shi yau matarar mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha dhalika al fawz al azim kowa hasken shi ne zai fice shi har a wayi gari yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura munafikai suna cewa mu'minai ku dan jira mu ma mu dan dofana daga haskenku to wanda aka ce masa wa'azi aka masa wa'azi Allah baya so kar kai kaza Allah baya so kar kai Allah baya so amma ya take ya danne to Allah ya ce rin kiyama zai tashi a makaho da ya tashi a makaho ya ga kowa yana gani qala sai ya ce rabbi ya ubangiji lima hashaltani a'ma laifin me ne ka tada ni a makaho dan me ka tashi ni a makaho lima hashaltani a'ma zai ce ya Allah a wani dalili ka tada ni a makaho yau faƙad kuntu basira bayan na san lokacin da na mutu a duniya da ido na na mutu ina gani ina gani a duniya aka yau na tashi a makaho qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha Allah zai ce masa haka ayoyinmu suka zo maka kai watsi da ayoyin ka karanta ka ji ayoyin aka maka wa'azi aka fassara maka kaji amma fanasitaha kai watsi da ayoyin ka share ka basar kaman baka ji ba wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan kai ma yau za a yi watsi da kai a maka mu'amala irin da kamar an manta da kai yadda dai kai mu ayoyin mu a duniya kai ma haka za a maka wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih haka nan muke sakan yama duk wanda ya barna kuma bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba ma'ana bai yi aiki da ayoyin ubangijinsa ba domin in ka yi imani cewa wa'annan ayoyin daga Allah ne za ka yi aiki da su wala azabul akhirati ashaddu abqa azabar lahira Allah ya ce ita ce mafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa da haka lokacin da aka yi wa mutum wa'azi ya ji cewa Allah baya son kaza Allah baya so Allah baya so amma duk da haka ya aikata to ya kwanda sanin cewa Allah madaukakin sarki zai masa mummunan azaba mafi muni ran tashin alkiyama shine ya tashi a makahu Allah ya tashe shi a makahu kowa da idansa yana gani yana gudu yana jin alamun mutane suna gudu amma shi bai da dama ga siradi nan duhu duhu wulik baki wulik ya tsallaka haskenka ya haska maka tsallaka to shi ba ma batun ma cewa wai ya zo da haske ko ba haske ba a shi makahu ne shi kama kaga duk duk irin hasken ranar nan ai ba ta yi makahu amfani ba yi ganin komai to haka shi ma zai tashi ko da yana da hasken to makaho ne shi da wani irin zai gani babu to ballantana ga makanta ga duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha Allah ya mana tsari to wayannan sune abubuwa guda goma sha uku da malama ta kawo cewa sune ukubobi da Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi mabawa idan bawon nan ya dage akan sabon Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma za mu tashi akan a abu na biyu kuma shine bayan mun ji in mutum ya yi zunubi to ne Allah zai masa to ta iya yiwuwa mutum ya ji ga abin da Allah zai ma mai saba masa to kuma yanzu yana so ya tuba to yaya zai yi zunuban da ya aikata a baya yaya zai ya kubuta daga wannan zunubin shine za mu tashi akai bariqus salamati min adh-dhunub ma'ana yaya mutum zai ya daina tunda yanzu ya ji in dai bai daina ba to ga abin da zai Allah zai masa to ya zai ya daina wasu hanyoyi zai bi don ya daina saba ma Allah to shine za mu tashi da mu tashi akan su in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda mu karanta daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kusakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya gafarta mana ya shafe shi cikin zukatan mu shafe shi cikin littafan mu ya ba mu ikon karanta shi daidai nan gaba in mun tashi karantawa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتبعك واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبعك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين السلام عليكم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله